بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a yanzu haka muna daren alamis kenan ko daren biyu ga wata uku ga wata ko daren uku ga watan rajab kenan a hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da biyu ko ga watan jana february ko ko biyu ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shi zama na cassette na 461 daidai cikin jerin gidan karatuka da ake gabatar cikin wani littafi albarka wato littafin ya muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da ake da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina don cin manufar da awasa da fatan Allah yi da nufi idan ba manta makon da ya gabata mun kwana a babu bayanin fadlin tizari salati fil masjidi wato babun da yake mana bayanin falalar sauraron sallah a cikin masallaci ko ko jiran sallah a cikin masallaci mun karanta hadisai da yawa a ciki muka zo muna kan fa'idojin da hadisan suka ɗauka inda muka kwana akan wata mas'ala cewa wasu ka kafa hujja da wannan hadisi cewa wanda hadisin ya ce ne mala'iku suna addu'a ga mutumin da ya zo yana jiran sallah a masallaci sai wasu ka ce to wannan cewa mala'iku masu aiki ne ga mutane don haka salihan bayan mutane sun fi mala'iku daraja kenan mun karkare karatu a makon da gawa cewa wannan tana ga cikin magangan da bai ma kamata ana kawo su a babin ilimi ba ina fatan fahimta saboda babu nasi akan abin sannan bai da alaƙa don abu na matsala ta imani ko ta ibada ina fata an fahimci wani abin muka jawo hankalin malaman islamiyu da suke zuwa suna jefa wa ɗalibai matan aure matan islamiyya da yara irin tambayoyin da ba su da fa'ida waye baban fir'auna yaushe aka fi fir'auna shekara nawa yake a rayuwa wannan duk wasu abubuwan da allah bai nemi mu da bauta mai da wa'annan abubuwa din ba jama'a an fahimci wani abin allah samu dace to kuma ina jin iyakar fa'idodin muka zo makaranto kenan daga ciki wannan babi insha Allah ta'ala yau za mu tayi sabon babi ne kar inda imamu sai ce babu bayanin fadli kasratil khuda ila masajid babu zai mana bayanin fadli kasratil khuda ila masajid wato falala na yawaita taku zuwa masallaci khuda jam'i na khatwa ko khutwa ina fatan fahimta taku daya biyu haka zuwa masallaci wannan babin zai mana bayanin falalar da mutum ke samu na wannan tafiya da ke zuwa masallaci ma'ana takuwa da aka zo masallaci wato wata wani ƙarin riba ne gare ka matuƙar za ka cika ƙa'idojin da a faɗa insha Allah ta'ala al-imam muslim ce qala haddathana abdullah ibn barradin al-ash'ari wa abu quraib qala haddathana abu usama عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم inna a'zaman nasi ajran fi salah ab'adukum ilaiha mamsha fa ab'adukum والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة مسلم حدثنا أبلا بن براد malam abdullahi dan barrat ya ba mu hadisi al-ash'ari wato dan kabilar banu a yan ash'ariyawa an fanci abin ko an ce an danganta zuwa ga abdullahi bin barrad bin yusuf bin abi burda bin abi musa jikan abu musa al-ash'ari ne wa abu kuraibin da malam abu kuraib shi kuma sunan shi muhammad bin ala wanda ya sha maimaituwa ƙala su bi duka malaman na suka ce haddasana abu usama abu usama ya ba mu hadisi an buraidin daga buraidin an abi burda daga abi burda an abi musa daga abi musa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce inna a'zaman nasi ajran fi salah lalle mutumin da ya fi kowa girman lada a cikin sallah a azaman nasi a jaran fi sala wanda ya fi mutane girman lada a cikin sallarsa a ba'adukum ilaiha mamshan wanda ya fi su nisan tafiya almashi mamsha masdari mimi wato wanda ya fi nisa wajen takowa takanas ta karu da kafarsa ya zo masallaci to don aka zo sallah din shine fi kowa girman lada fa'ab'aduhum daga nan sai mai biye da shi ina fatan fahimta ab'aduhum mamsha fa'ab'aduhum ma'ana wanda ya fi su nisa sai mai fiye da shi wannan yana da taku 500 to in a gama da 'yan taku 500 a girman lada sai 'yan taku na 400 300 haka gwagwado ne abin nan ɗin sai ce wallazi yan taziru salata annabi ya ce wanda yake jiran sallah a sallace ta hatta yi salli ha ma'al amami har ya samu ya salla tare man a cikin jam'i a azama ajiyar minar da yi salli ha sun mai namu ya fi girman lada fiye da mutumin da zai sallaci sallar isha sannan ya je ya bacci ba zai jira liman ba ina fata kun kwanci wani abu ishara kan mutum ke da mutum biyu sun zo sun yi sallah wannan sai zauna a masallaci na jiran liman ya zo ya sallah su sallah tare da shi wancan kuma sai ya tafi gida ya yi bacci sannan aka kira sallah ya taso dawo abin nan din kun fahimta to wanda ya zauna a masallaci ya fi wancan lada duk da wanda shi ma da shi lada inda ya samu sallah a cikin jami'i din mun ba da amsar tambayar da aka yi a nan wajen cewa to ai an hana bacci bayan magarba ko ba haka ba a baya mun tattauna maganar cewa ai mun wannan baccin idan mutum zai zama zai rasa sallar isha ne har yake hawa akan shi mun ji cewa ai a zamanin bukhari musulman karanta anan wajen cewa watar manzan Allah yana nan mutane da mata da yara suka yi bacci har sai da wani zuciya rasulullahi naman nisa wasu biyan an ko bai tsawatar kan wannan ba saboda mene an samu aminci kan abin da ake tsoro na gujewa sallar a cikin jam'i din da dai sauran mun tattauna matsala a baya kun manta ne Allah samu dace don haka wanda ya salla ya jira a zo a yi salla to ya fi girman lada fiye da mene wanda ya je gida ya dawo tukuna wa fi ruwa ta abi kuraiba a ci ruwa abu kuraibin ya ce hatta yi salli ha ma al'imamin fi jama'a har ya sallace ta tare liman a cikin jam'i to wannan shi fi girman lada مالك وحد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابصر عن سليمان التميمي التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله بخاري حدثنا يحيى بن يحيى مالن يحيى دن يحيى يا بام حديثي قال اخبرنا ابصر مالن ابصر ابن قاسم يا بام حديثي عن سليمان التيمي daga malam Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman An-Nahdi daga Abu Uthman An-Nahdi an abi korebin da an ubayi bin ka'abin daga ubai dan ka'ab kala ce kana rajulun la a'lamu rajulan ab'adan min al-masjid min ya kasance a zamanin manzon Allah akwai wani mutum ban san wani mutum da ke nesa daga masallaci ba sama da shi can nesa masallaci can wajen gari yake wa kan la tuqdihu salatun kuma duk da nisan da yake da shi sallah ba ta kubuce mai a jami'i ina fatan fahimta ƙala sai ce faƙila lahu sai aka ce da wannan mutum au ƙultu lahu ko kuma ni na ce da shi za mu zama ji mutum a shi ne ubai yake faɗa da kanshi ya ce da wannan mutum ne lahu shi tare ta himaran to ɗan uwa da ina ma da ka sai jaki kamar ka ce da ka sai ɗan babin roba roba ko jincen ko keke ko ba haka ba yawwa lahu shi tare ta himaran tarkabuhu fi zulma da ka sai jaki da za ka ringa hawa idan ya zama akwai duhun dare ko duhun asuba kun fahimta ko wafin ramda haka ne idan ana zafin rana asalin ramda wasu duwatsu ne masu ɗaukan zafi haka to da ma ka sai abin hawa idan ana duhu sosai kaga zai za ka samu sauƙi ba za ka fuskanci matsalolin dabbobi macizai da sauransu ba in ana zafin rana kuma kaga za ka samu sauƙin tattakawa sai ka ce to wanda mai tafiya babu takalmi a kafa shi ne takalman ba irin abu ne galiban fa suhufi ne fa fata ce kawai za a mene za a nade ta zama ita ce takalmi kuma ba wani abu ne to akwai zafin rana shi ne wannan sahabi ube yana tausaya wannan dan uwa na sahabi me yasa ba za ka ka baka samu sauki qala sai ce ma yasuruni anna manzili ila jambil masjidi baya faranta mu rai a ce a yanzu ka gidana yana gefen masallaci da ka wuce masallaci sai gidana wannan bai faranta mun kuma zai faranta mu rai ba inni uridu an yuktaba li mamsha'il masjid ni din nan ina fatan ina nufin a rubuta min takuna da nake yi tafiya da nake zuwa masallaci a rubuta min a matsayin aikin ibada wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli ina fatan kuma a rubuta min komawa da zan yi zuwa gida shi ma a rubuta min lada وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace qad jama'a Allahu laka zalika kullahu Allah madaukakin sarki ya hada maka dukkan abin da kake fatan samu da ina fatan fahimta da zuwanka da komawa ka din zaka za rubuta maka ladan wa'idan tafiya din Allah samu dace to za mu dawo mu kalli hadisi insha Allah amma mun karasa shi قال شو حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر وحول السند قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلاهما عن تيمي بهذا الاسناد بنحوه مالك حدثنا محمد بن عبد الاعلى مال محمد بن عبد الاعلى يا بام حديثي قال حدثنا المعتمر مال المعتمر يا بام حديثي وحول السند malam da ya suwa ke kuma wata makanta samu hadisin daga ishaq ibn ibrahim ibn rawiya kenan kala ce akbarana jarir yace jarir ya ba mu hadisi kilahuma dukkan su an taimi daga imam taimi bi hadal isnadi da wannan isnadi gabata shine an abi usmana annahadi bi nahwihi irin kwatankwacin wannan hadisi da ya gabata jama'a fahimta ko مالي ساكي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلنا له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته قال فدعا له فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت مسلم يتي حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي يتي حدثنا عباد ابن عباد مال عباد عن عباد يا بام حديثي قال حدثنا عاصم يتي عاصم يا بام عن أبي عثمان أبي عثمان عن أبي بن كعب أبي بن كعب قال يتي kana rajulun min al-ansar ya kasance wani mutum cikin ansarawa baituhu aqsa baitin fil madina gidan shi shi da mafi nesa mafi nisan gida daga garin madina wato yana can irin daga gidan shi kenan kawai sai wajen gari kuma sai dai ka kama daji ina fatan fahimta sai ce kana la tuqdihu salatu wanda mutum ya zama sallah ba ta kubbace mashi duka salloli a jam'i ke ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi qala sai ce fa tawajja'na lahu sai muka tausaya masa shine tawajja'na asalin alwaj'u jin ciwo ko to ma'ana amma abu suke ashfaqna lahu anan sai muka ji ciwon wahalar da wannan mutum yake ya je ya dawo ya je ya dawo a cikin duhu ya biyo hanya a cikin zafin rana ya biyo hanya sai ga kai wannan dai abin tausayi ne bawon Allah nan ina fata an fahimci wannan abin fa qultu lahu sai nace da shi inji ubai yake cewa ya fulan ya wani law annaka ta himara ina ma da ka sai jaki yaqi ka min ramda wanda zai tsare ka ya kare ka daga zafin rana wa yaqi ka min hawamil ardi sannan ya kare ka daga wato dabbobin ƙasa irin su maciji irin su kunama da sauransu akan ce alhawam dabbar da ke da sun wanda ke iya kashe mutum haka ko da ke akan ce hawan kuma ana nufin hatta hasharat haka irin su kwarkwata su cinnaka su kai kai kai ji mitalin magani ko tsidan wannan duk irin su wannan ina ba dan bayyana to duka irin su ana ce da su hawa amma galibin wannan yana in an ce hawa yana gaskata ne akan mene shine dabba take masu guba haka sai ce ƙala sai shi wannan mutumi sai ce amma wallah ya ɗan wannan maka rantsuwa da Allah ma uhibbu anna baiti mudannabun bi baiti muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ka gani nan ai zaka bana son a ce gidana yana ɗamfare yana ɗaure da gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to fa to su ba sahabbai fa ba a kuskure kamar da manzon Allah ina fatan fahimta ba za a taɓa manzan Allah a zauna lafiya ba kun fahimta shi ke nan ƙala shi ubai ce fahammaltu bi himlan sai na shaƙa wato shi a cikin lafazin sai ga kai ya za a ce mutum kowa na so a ce ma ɗakin shi na cikin gidan manzan Allah kai an ce gara ka ce ba ka san a ce gidanka na manna da gidan manzan Allah an igiya ta haɗa su ta ɗaure su guda ɗaya sai ga wannan kamar akwai su'ul adabi kenan ko ba haka ba ya ce fahammaltu bi himlan sai na shaƙa na ɗauki wani abu sai na bazama hatta a tetu na biyan layi sallallahu ala'uwa har sai da jinin samun manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbar tuhu sai na bashi labarin abin da wancan bawan Allah ya faɗa ƙala sai ce fada ahu sai manzan Allah ya sa aka kira wannan mutumi din fa ƙala lahu misla zalika ya gaya mai irin abin da ya gaya masa ɗin nan wa zakara lahu annahu yarju fi asarihi al-ajab sai ga manzon Allah to wannan abin da yake yi kun fahimta yana yana neman lada ne a wajen Allah fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da fitala sama ta gare shi da wannan sahabi inna laka mahtasabta lalle kana da abin da ka nemi ladan shi dan ma'ana wannan tafiya da kake yi kana neman Allah baka lada to Allah zai baka lada dan jawab kun fahimta ko Allah samu dace مالك تاو حدثنا سعيد بن أبي أمر الأشجعي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن بن عيينة وحول السنة قال حدثنا سعيد بن أبي زهر ابن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيء قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه مسلم ساكي تاو حدثنا سعيد بن أمر الأشبعي الأشعثي malam sai dan amr al-ash'athi ya ban hadisi wa muhammad ibn abi umar da muhammad dan abi umar kilahu masu bin gaba daya an bin uyayna sun samu ga bin uyayna wa hawwala sanad muslim sake kuma makanta samu hadisin daga yace haddathana sa'id bin azhar al-wasiti malam sai dan azhar al-wasiti ya ban hadisi qala yace haddathana waqi'un wace waqi'a ban hadisi qala haddathana abi yace baban shi ya ba shi hadisi kulluhum an asim dukkan sun samu daga asim bi hadal isnadi da wannan dai isnadi na hauhu irin yadda ka ji ya gabata din nan ina ba ta fanci wannan abu Allah samu dace to shi wannan hadisi da muka ji na wannan bawan Allah tunda shi muka fara karanta tun daga lokacin yana dauke da fa'idoji masu yawa ina fatan fahimta daga cikin fa'idojin da wannan hadisi ke dauke da shi malace akwai na daya fadlul kasatul khuda ila al masjidi akwai bayanin falalar yawaita tako zuwa ga masallaci ina fata kun fahimci wannan abin yawaita steps wajen zuwa masallaci in za ku manta mun kanta hadisin Abdullah dan Mas'ud a san ko yace tunda muka ji annabi ya faɗi falalar isna wannan fartako zuwa masallaci in muka fito masallaci sai mu rige dogo kafa saboda ladan mai kawo ina fata an fahimci wannan abin to za mu ji cewa wasu ma da gidan suke kusa da manzan Allah su ma sai suka yi dogo kafa saboda su kara amma dai babu shakka ladan babu shakka zai daru ga wanda ya taho daga nesa wanda ke fuskantar mu shakka da wanda ya ki takawa da sauri don kai samu abin nan Allah samu dace to kuma fa ba wai mujarradin samun falala kawai ba akwai sharuɗa kamar da mu ya kamata ya zama kayi alwala san da aka fito din kuma ya zama masallacin ka nufa ina fatan fahimta shi na ka samu da falon amma in ka fito ne kawai za ka wuce kasuwa kun fahimta ka fito za ka wuce kasuwa ya yi ƙara da yawa idan ka fito wato sifikun ne kama sababbi kamata ne a sa a cikin sifikun nan wannan sun gaji ina fatan fahimta kuma da wancan abin da ke da control a shi kamata a dawo da shi ina iya control din shi daga nan to kaga wani sai an je ana ta taba shi a can wajen na ma muke ne ai matsala kenan shi sa ga malam bai san girma ko mai bai so kai motsin ana wannan ana karatun nan na'am yau in ka fito sabga ka zaka tafi sai ka an kira sana ka tsaya kaga kai baka da wannan baka samu wannan falal takun nan ba ana nufin wanda ya tashi daga gidan shi zuwa masallaci ne kawai manufa fashi kenan ina fatan fahimta to amma mutum ne tashi daga kasuwar shi ko wajen aiki ya fita zai samu wannan falalar na'am in an kalli ma'ana zai samu wannan falalar domin abin da ya haɗa su guda ɗaya shine wane ya bar duk abin da yake ya bar inda yake da sukuni ya tafi ina zuwa ga masallaci to ya samu wannan falalar sanar da na ga muku a makon da ya kamata in ka taho to kana cikin sallah ne mun kanta a nan wajen wanda ya fito zuwa sallah na cikin sallah ne za ka kawo shagaltar da kai ina fata ko fata duk wani mai magana ka ce da ka ta sai ko kai ka dawo masallaci tukuna Allah samu dace na biyu malla ya ce bayanu ma kana alaihi sahabatu min rahmatin min rahmati ba'dihim li ba'd turkashi yace ir bayanin halin da sabbai suke akan shi na tausayi sashi su da shashi ina fatan fahimta ubayyu bin ka'ab da shi da sauran sabin kullu sun dan tattauna kenan akwai dan discussion ne guda da kenan kai wani na shan wahala waje kaza wani to amma wa zai magana sai zama ubayyu shine zai magana shi ne zai ce musu lalle ina ma ku ku ji lafazin sai ce tawajja'ana mun ji ciwon halin da wani ke ciki a cikin mu yadda ke gogo tafiya din nan to shine wanda ke cewa kaga wannan yana da cewa salaf sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da mene suna da damuwa da sashinsu da kuma damuwar sashi ɗin ina fatan kun fahimta sannan da kuma rahama a tsakaninsu ala samu dace wanda kuma wannan su ne salaf da muke cewa za mu koyi da su wannan kuma ɗabi'u ya kamata mu ɗabbaƙa su a cikinmu ba wai yana cikin wannan amma wani damu da shi ba ne yadda wani a cikin mu har wani sai rashin lafiya wani ma ya daɗe yana kwance wani abuwa su damu da wani ma hawan jini ya kama shi saboda talauci saboda rashin abinci wani abuwa ga sanan babu damuwa da juna ba haka salaf suke ba sukan bibbi juna in wani bin lafiya za a je a gaishe shi a duba shi in ana abin nan za a je abin nan allahu akbar kun ga yadda muke a da a ƙasar najeriya ɗin nan mana ta yadda muke da ake damuwa da juna a anguwa an san kowa an san halin kowa in baka da halin za ka aurar da yarka a nan a cikin mutanen anguwa za a ce to shikenan ai dan wane je ka nemi a gidan wane shikenan an gama har kudin zance a ringa bashi ma ko kuma a riga an gama magana kenan to bai da kudin kaya kaza kaza za a sai za a yi wannan kudin kayan a sallame ta ne a kai ta gidan cikin rufin asiri kuma ba ma ta gane ba baban ta yi mata ba ba tozarci a cikin lamari amma ka ga yanzu kana zaune gida ɗaya da mutum ma wata ba ka ma san shi ba baka san halin da yake ciki ba ko musulmi ne dan uwanka kaga wannan matsala ce ballantana gidan da ke makocinka da idan kai baƙo ka zan sabo anguwa akan je a dan gaggesa da mutane ko assalamu alaikum eh ni ne na samu na dawo nan unguwar a barka da zuwa ya sunan ka waje kaza ga ina kaza ka masha Allah ita ma ta shi za ta tashi mene ta kewaye gidajen ita ma a dan gaggesa hmm yanzu akwai haka da haka ba ruwan kowa da kowa wannan ba da musulmi ba ne rayuwar arna ce da tura kawai ta shigo mu kowa ya ware iya gidan sai dan keɓe shi kaɗai can ma daji da ba ruwan kowa da kowa tsakanin da allah wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ina fatan fahimta hasali ɗabi'a ta musulmi shine al'ulfa kun ga hatta zama majalisi yadda muke warware ɗan ko ya fa saba sunna fa a zaman majalisi so ake a haɗu a waje a ringa haɗuwa sai dai in ya cika a ringa baya baya amma ba a so a ɗan zauna ware ware ware ware saboda ana son haɗuwa ne a cikin addinin musulunci ina fatan fahimci wannan abu so kaga yanin da muke ba daidai bane gaskiya kuma ya kamata a ce mun gyara al'amarin mu zan muna da haɗuwa da damuwa kuma da juna sannan idan wani naka na cikin bakin ciki in baka da hali da ka yi mai bakin cikin ko na cikin damuwa da kake tsammani kamata ya kai koda da shawara ka taimake shi koda da shawara wani e na ga kaza kaza amma ina ganin ina ba da shawara kaza da kaza da kaza kaza ina fata an fahimci wannan abu sannan halin da muke nunawa na musulmi na bakin ciki da damuwa da hasada da muguntaka juna ni ban san inda aka samu wannan ba ba musulunci bane yahudawa ne da aka siffanta su da mahasada amma kai kana musulmi ahlus sunna salafi kana bakin ciki da dan uwanka abinda matsala sannan kuma ita hasada tana daga cin wani sharri cinye maka lada mugunta sun ce ramin mene fitsarin fako kan me shi take dawa ina fatan fahimta makirci kuma Allah ce mene wallahi kuma karu sai ila bi ahli in ka gama kullu makircin kaf sai ka kaman kashi nasa sai koma ya dawo kanka to me riba da ke cikin irin halin da ke ciki me zai sa kaga shagon dan uwanka a kasuwa yana ci gaba kai kana jin haushi me zai kawo wannan abu naka ne ni ba customer shi turo cewa duka yasa suka zo saya a wajen shi kawai ka je ka cibar karatun qur'ani kai ta addu'a kai ma Allah kawo naka ina fatan fahimta na san wani mutum da yaje yana ya bude shago a wani waje ma ba irin kasuwa ba ai a shagon a layin da ya bude amma da ba kasuwa sai ya dauki qur'ani ta karantawa ustazi ne dama ya ta karatu ya ta sauka ya ta sauka yanzu shagon sun fi guda biyar kuma kowane cike ke da kaya ta malamai ke cewa malam arziki a wajen Allah ke kuro ya bawo ina fatan fahimta in ka ga wanda wata ni'ima da yin jin haushi ka roƙi taka wajen Allah wasu alullaha min fadli ka roƙi Allah daga cin falalarsa kuma muke cutuwa da wannan matsalolin muke cutuwa ina ba ta fahimta duk sanda Allah ya tada wani mutumin kirki a cikin mu ko abu sai mun cuce shi mu cuci kan mu cuce shi a cikin haka muke rayuwa mu duba shugaban kasa ba halin halin ake ciki mutumin nan mun san ba macuci ba da kaza amma mu din muka dame shi arnan ma san mai da muwa waye sun koma su rike hannu mu da ke ta ai babu tsaro ai babu kaza babu kaza wane ne wane ne bai iya ba sai ana ta zagi ana cin mutunci dattijo irin wannan aka kami yaro ɗan shekara sha bakwai na zai mami ashar ɗarin rashin tarbiyya ya yi yawa ina fatan fanci wani abu yana da kyau jama'a tsakanin da allah mu zama muna da damuwa da damuwar junanmu kuma mu cire bakar ƙiya bakar hasada makirci sharri don allah mu zare wani a cikin mu muke cutar da kanmu wannan yanki na mu ɗauka a matsayin misali na arewa allah ya mana arzikin ƙasa arzikin komai arzikin adadin yawa mai yawa amma ya zama aikin banza ba wanda ba su da wani tsari ba su gaje wani abu su yi kuma in allah mana tsaure muna da ku za ku ga abin zai faru allah ne shi kiyaye sai dai muna fatan kada abin da muke tare ya faru amma ran da aka ce an daga najeriya inyamurai sun ware yarwa sun ware to su suna already za su je su gaba da haka amma munan shi ke da matsala ta riga ta faru kenan ina fata maka saboda mene saboda rashin tsarin su ko already sun shirya ma me za su akwai respect akwai girma akwai damuwa da juna rubu'in abin da buhari ke fitowa na noma na tallafi ka tallafi kaza sai ka samu wani a can cbn babba abokinka ne ka ce wane zan zo kai ma kai mun hanya ha ai ba ofis ina bane ni ka sa abin da ya ta mulku mutu kenan wani shi ba zai shiga ciki ba ko ba haka bane ba da Allah ne masa sharri sai ka samu wani zindime makato a babba a cikin wannan harkar ministry of finance ko kuma wani abin da zai iya taimakawa ko min and printing ko fadar ko mene da ka yi ni mu ka gani ba na son ni aiki na nake kulawa da shi ni do process ya ta surutu abu mamaki da karuwa ta gefe kuma arna sicilia sai ga an makarnanta amma ta hanyar shi kuma amma mu yan uwa musulmi fa an kauce daga cikin wannan lamari din sai ka samu sanata ya ɗebo 'yan ƙauyensa guda 500 ya zuwa zuba yana ta ba da cin hanci wannan 'yan fawa da ake a zuba mai su wannan kudin covid-19 da ake wara a basu kaza a basu duka hatta kudin da aka ware don arewa suna zuwa su ranci ku je ku bincika ku je a lokacin da naku 'yan majalisun ba ruwan kowa da ku in kai mai magana ta ce ha wannan abun duk shirme ne ba kaza kaza gwamnati ba da shirya ba wa surutu dai kan gado in aka ba su ministry a kan wajen aiki haka za su yi mere za su yi banza da abu masu mutanen su zuba ba in ba don wannan dattijo ba allah saka maka imanin isa alifan tami shi ne kadai muka gani gashi ya samu wani ya jawo musulmi yan wanshi ma ya zuba a ciki ina fatan fahimta amma ko aka ba shi kenan arni ya ce ya mara aka bata commission aka ce a publishing za a ɗauki ma'aikata da kaza da kaza kaza da ta tashi dukkan sai tsibin yamurai ta zuba a ciki ba gwami don ba ana wata baya ya aka yi dukkan yankinku ta yi dugu-dugu haka kuma da dama take masu to aka kin publication na za a ɗauki makata ba a yi ba to ya aka yi ba a yi kuma shi ke nan daga wannan ba musan inda matsala ta kwana ba amma ku musulmi sai abin allah ba ku dama dama saboda bugunta da bakin cikin kai sai gaba wani abu haka za a tashi a yi watsa da damar kenan a wulaƙance abin bakin ciki na kai ba da kai kenan ina fatan fahimci wani abu don ana musulmi gyara wani lamarin muke cutar da kanmu kuma kanku kan masu yi kansu za ta koma allah da shi kyauta to kun gama da ce daga cikin fa'idun za mu samu shi ne bayanu ma kana alaihi sahaba radiyallahu anhum min rahmati ba'dihim li ba'din yadda suke da rahama tsakaninsu in baka tausaya wani ba kai ma Allah bai tausaya maka ba ƴaƴan talakawa na fama da matsala kai ma ka tausaya dangin ka fulani ko hausa ko bare bari ko kare kare ko wani suna fama da matsala a taimaka a gyara al'amarin nan Allah da shi kyauta sai malaki cewa min ha daga cikin fa'idojin annan man sami amin shaksin ma zahiru na qisatun fi dinihi duk wanda ya ji wata magana daga wani mutum wanda a zahirinta akwai rauni tawaye addinin wannan mutumi din yarfau amrahu ila kabiril qaumi sai dau maganar ya kaiwa babban al'umma din daga jire hakimi ne principal ne wanda ke ne shugaba a wajen kun gane abin to ba wai abin da yake bangaren addini ba abin da kake tsammanin zai zama matsala ga al'umma sai ka ji shi a bakin wani kun fahimta to kamata ka ɗauka ka kaiwa ne ka kawai shugaban al'umma din a wajen shi kuma in aka jiya zai liyakuma bi istilahihi saboda shi kuma wannan kabir qaumi din ya tsaya wajen gyara shi wannan mutumin da ke da matsala din faqad qala ubayy radiyallahu anhu kama fi riwayat taliya ubayy ya faɗa kamar a cikin radiyallahu za ta zo na gaba fa hamaltu bi himlan hatta ataitu bihi nabi sallallahu alaihi wasallama dama kun fanci abun da haka ba laifi bane a ji wata matsala a ji a kayo babba amma shi babban aka masa abin da ake so shine yayi gyara shirin matsala ta gaba sai malaka ya ce bayanu annahu yanbaghi li kabiril qaumi to fa'ida ta gaba shine bayanin a cewa ya kamata ga babba na shugaban shugaban mutane idza balagahu min ahadir ra'iyati idan labarin shi gare shi daga ɗaya daga cikin waɗanda yake shugabanta ma zahiru gairu muwafiqin li shar wanda zahirinsa bai dace da shari'a ba an yi tasabbata fil amri ya nemi tabbacin al'amari din wala yu'ajilu sahibahu bil uquba kar ya gaggawa uquba ga wanda aka jingina maganar gare sa sai ce faqad istada annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula manzon Allah ya kira mutumin fasalahu amma qila fi ya tambaya game da abin da aka faɗa a kansa fa bayyana lahu annahu yaqsidu bi zalika takathir al-ajr sai masa bayanin cewa to yana nufin yawaita ladan shi ne wa qala lahu sai annabi ya ce da shi qad jama'a Allahu laka zalika kullihi jama'a kun fahimci wannan abun wannan principle ne rules ne principle rules wanda duk wanda ya rike shi a gidanka ne a ma'aikatarka ne to zaka zauna lafiya zaka yi maganin matsaloli da yawa shine lalle san da kake cikin jama'a dole za a kawo maka gulma wa lokacin gulma wa lokacin da gaske za a kawo da nufin gyara abuwa da su ta zuwa kunnanka to in ka ji magana ka ji abin da malamai suka ce shine kai tasabbuti ya za ka tasabbuti din sai ka kira da mutumin da aka ce ya yi wannan abu maza kai ne babba a wajen kenan kun fahimta in baka riko da shi kuma shikenan sai kai magana sai ka kira wanda aka ce abun wani eh an ce ka ce kaza kun ga abin da annabi bai saurin ya mai hukunci ba cewa a a a a yanzu shi bai fatan a sa gidan shi da gidana anya musulmi ne wannan kuwa kuma ce wani abu ko dan zahir magana akwai shi ba har wannan ko ba haka ba to amma annabi bai gi abin tunda an goga mai ji zafi ba kamar da abin nan sai ce me aka ci kaji abin da aka ce ko mai fita abin da ka ce ya maimaita sai annabi ce da shi mene to eh ai abin ma da kai mai kyau ne kana ma da ladan dukkan abin da aka baka don haka abin da ake so ga shugaban da ya ji magana lalle ba a daukan magana da information da sauki amma abin da ake shine tasabbuti sannan a ce za a yi hukunci amarin amma ba a yi hukunci kan lamarin ba kabla tasabbut in ba ka ba girma zai fadi sai ka gama hukunci kana bambami ba ba ba ba shikenan sai kuma ka zo ka ga abin ba haka yake ba sai ka zo kana apology kana cewa mutane ayi hakuri ko wani ayi hakuri ko kuma ayi borun kunya kanki da hauka kenan ko a nadda borun menene tabarma kunya da hauka sai ga wasu lafuza da kaza da kaza sun fito sakamakon haka amma in an bi wannan tsarin na shari'a kuma sai ga an fita lafiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa irin wannan kesa sun zo gare shi amma matakin da ke ɗauka shi ne waye faɗaka ce ba ya fi nan zo kaza wane ne kaza inda yake da matsala sai abin nan sannan kun ga irin wannan kesin ubayi ba a ce ya zama gulmaci ba saboda mene saboda maslaha ya nufa ta gyara ina fatan fahimta da haka annabi bai gwasa ne shi cewa to shikenan kai kuma ka zama munafiki ka dauko ƙara ba haka ba Allah samu dace don haka mai kwari ko yara da suka kawo maka tsara a gida baba ka jiwa ne kaza kaza kakkai su rika cewa wani ka ci kaza kazan ka ka san iyaye suna wani abun ko to ai zalunci ne tsakanin yaya ba kai adalci tsakanin yayanka ba kira su wani an ce ka yi kaza sai ce shi ya fara mun gwado misali kenan ko ba haka ba to ka kai ka fara ja kenan wal badu azlamu to amma da ka yace ka jiwa da zama ka yana ta kuka sarkin biraki shi ya ibu da baki kuka alhalin ashe shi fara mutsalin wancan ina fata kuma ce wani abu to kaga irin wanda duka hanyar shi zace dokoki ne wanda muka dora za mu ci nasara a cikin harkokin rayuwar gaba daya Allah samu dace to malam sai yake cewa min ha daga cikin fa'idojin bayan annar rujuwa min salati ka dhahabi ilaiha min al-ajal dawo da zaka yi zuwa gida in ka gama sallah to kamar ladan da ka samu wajen tafiya ne haka zaka samu wannan wa min harkakin fa'idar alhasu alal ikhlas fil amali kwadaitar da mutane ikhlas a cikin aiki ina zamu gano haka yace wannan tafiyar da nake yiwa da koma ina fatan Allah ba lada ba ina fatan ayaba mun bane ko a kushi a lada nake nema a wajen Allah madaukakin sarki wanda shine ikhlas kayi aiki baka neman yabo ko ko ba wani haushi to wani shi ake cewa ikhlasi لأن رجلا ما جمع الله لأن رجلا ما جمع الله تعالى له أجرين إلا بإخلاصه domin wani mutumin Allah bai haɗa mai ladan ba sai sandiyar mene sandiyar ladansa sandiyar ikhlasinsa Allah ka azurta mu da ikhlasi Allah ka samu dace a cikin ayyukanmu gaba ɗaya duniya da kiyama to wannan shine karshen fa'idoji da malai ka cikin wannan hadisi insha Allah ta'ala za mu ji hadisi daga malai cewa haddathana Hajjaj bin Sha'ir qala haddathana Rafi bin Ubada qala haddathana Zakariya bin Ishaqa qala haddathana Abu Zubair qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala kanat diyaruna na'iyatan an masjidi faradna an nabiy abuyutana fanaqtariba min al masjidi fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala inna lakum bi kulli khatawatin daraja muslim yace haddathana hajjaj ibn sha'ir malam hajjaj ibn sha'ir ya ba mu hadisi qala haddathana rawh ibn ubada yace rawh dan ubada ba mu hadisi qala haddathana zakariya yace malam zakariya ba mu hadisi قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير أبا ماليس قال يتي سمعت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله قال يتي كانت ديارنا نائية عن المسجد gidajenmu anguwanmu ta kasance nesa daga masallacin manzo Allah shine na'iyatun ay ba'idatun kenan an fahimta ko faradna annabi abuyutana sai muka yi nufin mu sai da gidajenmu fa naqtariba min almasjid mu kusanto masallaci fa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga shi hana mu wa qala sai ce da mu inna lakum bi kulli khatwatin daraja kuna da daraja da dukkan wani taku da za ku yi zuwa masallaci da aka kakku sai da gidajen naku an binci wannan abin malin ce kala hadasuna muhammadu bin sanna kala hadasuna abdul samar bin abdul waris kala samita abi yuhaddithu kala haddathani jurairiyun an abi nadra an jabir bin abdullahi kala khalat albiqa wa hawla almasjid fa arada banu salima أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم مالتي حدثنا محمد ابن مثنى محمد بن مثنى بما حديثي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث مال عبد الصمد بن عبد الوارث يا بما حديثي قال سمعت ابي يحدث نجب بابا عبد الوارث ينا بما حديثي قال حدثني جريري yace malam jurairi ya ba mu hadisi sunan shi jurairi shine sa'idu ibn iyas abu mas'ud al-basri suka ce siqatun ukhtulida qabla mauti bi thalath sinina yace mutun ne amintacce sai dai ya dan samu matsala kwarwar shi kafin ya mutu da shekara uku ina fatan fahimta to amma me yasa Muhammad Muslim ya kawo hadisin shi kuma anan wajen wa qad ukhtulida ina fatan fahimta shine to galiban wal muhtadaduna wanda suka samu matsala kwarwa a cikin rayuwa to ana ba wai ana reject din hadisan su gaba ɗaya bane kun gane ko za hadisi kafin hadis a sha hadisin ka ake sai ka cika abu guda biyu mene al'adala waddabt sai ka zama adili adala kuma shine nisantar manyan zinubai barinsu da kuma nisantar ƙananan zinubai sannan kuma da kamun kai da mutunci sai kana da wani mataki na farko kenan in ka ce mana ƙala haddasa na sai mu ce kai waye sai ce ai ana gan shi a gidan giya sai ta hanyar mashirmanci kawai ina fatan fahimta to ana kallon shi yana wajen yan shuli na zuƙa wuyi wannan ba shi ake magana ina fatan fahimta sai mun ga cewa baka da wayannan matsaloli na makaba'irin to amma saga din ma an ka an ganka da shi baka tabbata akan wannan abu kun fahimta wannan ya isa ai da saura kana da kamun kai da mutunci a sai aka same ka a gidan kwallo da yara ana sai na ci ka wallahi sai ni abin nan ni ai sai na maka goma sha biyu kwallo nawa na ci na so kaza da kaza akwai mutunci a wannan abu akwai muruwa to ba za shi hadisin shi ba duk da ba san shi da kaba'ir da saga'ir ba to amma tun da bai da mutunci to ba za a ba za a shi hadisin shi ba ba muruwa kenan to sai ya tsira da wannan siffar tukura da sai mu ce daya wannan bai sa da ka faɗi magana mu amsa ba sai na biyu kuma sai a kwakwalwarka tana rike karatu yadda ya kamata ina fatan fahimta in an ce maka bakwai nan da shekara ɗaya za ka faɗi bakwai nan da shekara biyu za ka faɗa da shekara uku in aka ce bakwai gobe za ka ce biyar ne aka ce ko shida ne ma ko bakwai ne ya ce ba za a sa ba kai dai mutumin kirki na ma ba za shi hadisin ka ba ina ba ta amfanci wani abu shi ne sai ka zama mene ta mudab mai cikakke kulawa a wajen in haddaka ne kana kula da tana nan zanzan baka bari ta rawa idan kuma a littafi kake karantawa littafin ka zama baka wasa da shi to sai ka cika wannan sannan sai a ce mene sai a ce e kai fika ne za a shi hadisin ka to dole kake kala haddasana kaza an shi hadisin sai to sai an mai wannan binciken haddasana abu samad ibn al-warith sai a ce waye shi wannan mutum sai an ce to a duba shi a sa mizani da fika an fahimta eh huwa thiqatun sai a ce to a sa shi mizani da dhabt huwa dhabt sai a ce to a ci gaba a je na gaba amma ana samun matsala kai sai a ce to isnadin ya samu matsala ina fatan fahimta to akan samu mutum da ke sikatun sabatun sai a samu wata matsala a rayuwa a ƙarshe mai yiwa ko ya yi gobara ko jarin shi ya karye gaba ɗaya ina fatan fahimta ko an wani yaƙi da gigita hankalin shi ko wasu abubuwa da ya kada suke sai ga mutum mene ya samu matsala ko kuma tsufa sosai wasu abu da kai same ne sai har da shi ta ringa ɗan kubucewa wani lokacin aka lakana mai gana mai ɗan ansa yana ƙala haddasa wani da wani sace wa haddasa wani kuma da ce ito haddasa wani sace a ukhtalada bi akhara ya samu matsala ƙarshe sace to yanzu wannan ya samu matsala to za da hadisin shi wannan shine sai su ce to yanzu wannan sai a zauna ai karatun tarza a gare shi su waye adadin ɗaliban da suka koyi karatu a wajen shi kafin wannan matsala sai a ƙididdige shi ina fata kun fahimci wannan abu idan aka ƙididdige su sai a ce to waɗannan in suka ce haddasa nawa ne ko akbar nawa ne ko an wani ko wani kaza to wannan hadisin shi ingantacce ne ta hanyar waɗannan mutanen amma ɗaliban shi na baya daga nan kowaye sai a ce kuma shi ke nan mene to hadisin shi ma matsala ne ana ba za shi wacce ruwaya din ba kun ga da malamin hadisi ke aiki ko ba fa kawai shan fanta ake kawai a zo a faɗa ba ina fata fahimta karatu ne zaka ci saka ci sai ka gaji kai kai kai ba adinawa ina fata an fahimta wannan abu to shi wannan jurairi din da muka ce sunan shi sa'id ibn iyas yana ga cin waɗanda sun samu matsala kafin shekara na uku da rasuwarsa ana muhammad ibn al-ithribi sai ce ga wasu baituka da ya tsara akan shi particular wannan jirairi din wajen bayyana cewa shi din wannan mutumi din wato wannan isnadi da muslim ya kawo bai da matsala ne inda ya ce kazal jirairi sa'id ibn talad salasatu sinina hibzuhu habat wa anhu shu'ba وهيب نقل قبل قبل وإسماعيل سفيان تلا ومعمر وأبي والد كذا حماد حماد وبشر قد حظى وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زريع أعلى wayannan su ne mutanen da suka ruwa aka tabbatar da sira kafin hannun shi kafin matsala din shine yace kadal jurayli sa'idu wana kamar yadda kaji sauran da suka gabata dan ba shi kadai bane haka sa'idu ibn iyas din nan shi ma ukhtilida thalathata sinina hibzuhu bada an samu ya samu matsala shekara uku wato a rayuwarsa ta ƙarshe hibzuhu bada har da ta sauka ƙasa wa anhu shuba to ya wanda garo take ba a wajen shi kafin samu matsalar shi da imamu shuba wa wahaibu da wahaibu naqala sun wato qabla qablu ma'ana kafin ikhtilar kenan wa isma'ilu da isma'il sufiyanu haka nan sufiyanu ibnu iyatala su ma sun rubuto hadisi a shi kafin wannan matsala din wa ma'amar da ma'amar to wa abdul warith wanda shine mahallin shahid namu shi abdul warith ya rubuta wajen shi tun kafin a samu ikhtilali kaza hammadu hammadun haka nan hammada ni guda biyu hammadu bin zaidin da hammadu bin salama dukkan su sun ruwaito a wajen shi kafin ikhtilali wa bishirin qad hada sai ce wa bin uyena dan uyena shi ma rutu wancan sufyan sauri kenan wa abdul adab al a'la wa thaqafi hakanan as-thaqafi shine abdul wahhab ibn abdul majid shi ma rutu wa bin isra'il dukkan so da su rutu ajan shi kafin ya samu ikhtilali ne an fahimta to kaga wanda zai ƙara sa ka ka shiga taitayinka idan ka ji ka dan fara koyi ilmin mutsara da ilmin jarwata adil sai kana nan ka je kai karatunka a can jirairiyu uktila da bi akhara kaza kaza an bani sai ka zo kanta a muslim in baka duro ka ce to kaga wannan hadisi muslim ya kawo amma akwai da'ifi ne ba ka san ƴan matasa da zamani suna wannan abu kawai sai ga mutum ya zo sai malam nasuddin albani ya inganta hadisi sai ya ce maka kai albani mutasahili ne mutasahili ne albani wasu ma ce murji'i ne maganganu ga sanin haka ina fatan fahimta bai san hanyar da aka ɗebo aka sha fanya aka zo kan wannan matsalar ba a kotan misali za mu buga su dewa akan irin wannan matsala ɗin ina fatan fahimta sai ka samu nasiruddin albani amfani ta ka'ida tasihihul hadis ko tahsil bi majmu'ul turuq wanda sanannen magana ce salaf magabata suna yin haka din sannan ka'ida ce mustaqarra a wajen malaman hadisi ana yin haka din shi albani ya shaya tumbat abin sai hukunci akan hadisi da wannan da wannan takalkalsi da malamai suka faɗa kun fahimta sai hukunta hadisin sahihi ko da'ifi ko kuma hasan sai wani zai maka ya kalli wata hanya kawai sai ce menene kaza wannan hadisi ai malam albani ta sahulanci ne saboda akwai kaza kaza shi kuma bai zama ya koshi da ilimin kamar da shi malam albani ya koshi da shi ba za ka samu ƙarin ɗalibai wasu hasada ta sa su wannan abun wasu kansu ma a ce su malaman hadisi ne wasu ma ga sunan kala kala manufofin da ke sa da anan haka suna da yawa za ka samu ina fata kun fahimci wannan abu ina ita na hadisin da yake magana katin sallar su karatun kafi bayan sallar abin nan ranar asuba ranar juma'a kenan ko za ka samu sun zo sun fita na samu ya raunata shi ta wata hanya shi kuma albani ba wannan hanyar kaɗai kai da ka ɗauka yi mai inda ya sahaha shi ba to ya bi wasu hanyoyi ba hanya ɗaya shi ya ƙara mai da wata hanya ina fatan fahimta in ma sai ulhibzi ne can wajen fatubiya bi mu tabarin kuna fatan aka ce wa mata tubi usai wa mata tubi usai ulhibzi sara bi mu tabarin sara hadisi wasan kaida ce sananna ina fatan fahimci wannan abu Allah shi kyauta ɗaliban ilimi dai Allah ne ya mu nan kasan ma da sauki ba wannan karambani amma in ka je kasar Saudiya ka je kasar Misra ka je Jordan ka samu ƴan kazalla suna nan ba mu ce albani ba ya kuskure ba zai yi kusi da kanshi na kusa na kuskure waje kaza na gyara kaza na gyara kaza amma kafin ka yi ka bari tukuna ka nuna dan uwa Allah samu dace to malam sai yake cewa an abi nadara daga abi nadara an jabir bin abdullah ga jabir dan abdullah kala ya ce khalatil biqa'u hawla al masjidi filaye sun saura sun asalin khulu shine sun samu an samu mene rara an samu fili babu kowa hawla al masjidi a gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fara da banu salima an yantakilo ila qurbil masjidi sai banu salama suka yi nufin su dawo daga anguwarsu can a garin madina su dawo kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga wannan a tunani a tunaninka sun kyauta ko ba haka ba ka dawo kusa da masallaci abu ne mai kyau ka ji kiran sallah da ikama ko ba haka ba to amma fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama labari sai kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahum sai annabi ce da su innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qawla masjidi labari isa gare ni cewa ku dinnan kuna so ku cirato ku tawo kusa da masallaci ku tashi daga ango cancakat ku dawo kusa da masallaci kun ga abin da muka ga bayani kenan wannan shine sunnan manzo Allah duk tunda labari yazo ba hukunci kawai ke ba yaya an ce kun ce kaza haka ne eh ba haka bane ga yadda abin yake ina fatan fahimta sai yake cewa fa balaga zalika sai yake kalu sai suka ce na'am ya rasulullah haka yake manzon Allah babu shakka mun fada mun ce zamu dawo masallaci kad aranna zalika mun nufin yin haka din mun ga samun sallah kaza da kaza kenan ko ba haka ba fa qala sai annabi ce ya bani salama ya ku mutanen kabilar banu salama diyarakum tubtabu atharakum asalin diyarakum mansubi ne alal igra ai ilzamu diyarakum ina fatan fahimta ku lizumci gidajenku ku ci gaba da zama a gidajenku yana nufin unguwarsu kenan ba wasu zauna gida su ci gaba da zama a unguwarsu tuktabu asaru kuma a ana rubuta muku gurabin tafiyar da kuke zuwa masallaci asar shine nan takun su zuwa masallaci manzo Allah maimaita dan ƙara kafa magana cewa diyarakum tuktabu asarukum ku banu salima ku lazumci gidajenku domin ana rubuta muku ladan tafiya da kuke zuwa masallaci din jama'an fahimci wani abin ko to da ganin dai sai wannan sa'o'annan banu salama suka hakura ta zauna a wannan waje ba su tashi ba Allah samu dace malici haddathana asim bin nadra at-tamimi qala haddathana mu'tamir qala sami'tu kahmasan yuhaddithu an abi nadra an jabir bin abdullah qala arada banu salima an yatahawwalu ila qurbi al-masjid qala wal biqa'u khaliya fa balaga dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa qala يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا مالتي حدثنا أبو عاصم ابن نضر التيمي التيمي مالن عاصم ابن نضر التيمي يا بام حديثي قال حدثنا معتمر مالن معتمر يا بام حديثي قال سمعت كهمس ناجي كهمس يحدثنا بعد حديث عن أبي نضر أبي نضر an jabir bin abdullahi daga jabir dan abdullahi kala ce arada banu salima an yi tahawwalu ila qurbul masjidi kabilar banu salima sinifin su juya tahawwul shine ka canza daga waje zuwa waje shine tahawwul su canza daga anguwar da suke zuwa kusa da masallaci qala sai ce wal biqa'u khaliya a lokacin filaye ba kowa fa balaga zalika annabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallama labari sai kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya bani salima ya ku bani salama diyarakum tuktabu atharakum atharukum ku lazumci gidajenku ku zauna a unguwarku domin ana rubuta muku ladan tafiya da kuke zuwa masallaci faƙalu sai ƙabila suka ce ma kare suruna anna kunna tahawwalna wannan abin sai zama bai faranta mana rai a ce mun koma kusa da masallacin to bai zama muna mun ji daɗin haka ba aka fiye da yadda manzon Allah ya ga wannan magana sai zama sun zauna a wannan unguwa ta sun cika zama Allah samu dace jama'an fahimci wani abin ko to shi ma wannan hadisi na kabilar banu salama akwai fa'idoji da yawa da malam ya kawo mana su a nan wajen za mu karanta wasu daga cinsu insha Allah ta'ala malam kake cewa minha daga cikin fa'idojin annabi ya ce an nuktilifa fi man kana daruhu qariban qaribatan min masjidi game da mutum da gidansa yana kusa da masallaci ana ji to shi ya asara wannan ladan kenan a ce da mun fita nan wajen gidanka kawai shine kusa da masallaci to a za a kenan kun fahimta shi ba zai samu wannan ladan ba kenan sai ce fa qarawal khuda sai to da ya fito sai ringa kusa da tafiye shi kun gane wa zai zama kamar yana sanda kenan ina fatan fahimta kamar yana kiga abin da zai ringa kenan ko ba haka ba bi haisu tasawi huda man darahu ba'id man darahu ba'id ta yadda kuma inda za kirga tafiyar shi ku zuwa masallaci za daidai da mene tafiya wanda girish ke can nesa hal yusawi fil fadl aula shin zai daidai da wancan wanda ya tau daga nesa ko ko ba zai daidai ba wa ila al musawati janaha tabari imamu ibnu jarir tabari ya taba akan cewa sun yi daidai kun gane mukaddara wannan makwacin masallacin da zai tako sai ta misali to wanda ke can dadai zai taso daga dadai zai tako 500 ne zuwa nan shi ko daga nan wajen zai tako sai kunta ta tafi ta koma guda 500 din to za su daidai da wacce ne ta zo ga dadai ko can wajen nuwar damba ko wani misali an fahimci abin ko shine sai ce mamu yin jarida ce in dai takun yayi daidai adadin to sun yi daidai a wajen lada warwa ibnu abi shayba min tariqi anas ibn abi shayba rawato hadisi daga hanyar anas a asali ce an kale ce mashaitu ma'a zaid ibn thabit ila masjidi nayi tafiya da inda zaid ibn thabit zuwa masallaci fa qaraba bainal khuda sai zaid dan thabit ringa kusantar da takun shi madan ya miƙe kafa ringa tafiya sai ringa kusantar da takun shi wa qala sai ce aradtu an taksuru khadana khudana ila masjidi yace nayi haka ne saboda takun mu yayyawaita zuwa masallaci ina fatan fahimci wannan abin wannan faddi yana nuna mana da salaf suke girmama nususu shar'iyya ba sun ji annabi ya faɗi wannan abin ba to sun anshe shi da ƙarfi da zuciya ɗaya kuma suna aiki da shi ga dangada ina fatan fahimci wannan abin na'am to Allah samu dace ana nan mun lokaci ya kore za mu ja birki gaskiya akwai ƴan tattauna ƙarshen ita matsala ɗin ko in Allah kai mu gobe ko da ke ina gan za ta gaba cikin minti biyu malam sai to kuna ji abin da ke tashi cewa qala fil fati malam ya fara cikin fatul bari yace wa hadha la yalzamu min masawati fil fadli wannan bai lazimta daidaito a cikin falala sai ce wa in dalla ala anna fi kasal khuda fadila ko da yana cewa akwai falala a wajen yawaita tafiya din li anna thawabul khuda ashaqa laysa ka thawabil khuda as-sahala domin ladan tafiyar da an sha wahala daga nesa ba duke da ladan tafiyar da ba wata wahala a cikinta ba wahu zahiru hadisi abi musa al-ash'ari wannan zahirin hadisi abu musa al-ash'ari ne al-madhkur awwal al-babi wanda aka gabatar a farkon babi haifu ja'ala ab'adul mumsha a'zamu ajran yadda manzo Allah ce wanda yafi nisan tafiya bai ce madadin wanda yafi yawan tafiya din ba kun fahimta sai ce intaha ba da ƙarshen magana kenan wa wata haqiqun hasanun wannan taqiqi ne da mai kyau insha Allah ta'ala ta'ala alamu Allah ne mafi san daidai Allah ya datar da mu kuma nan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe sai mu tashi daga sauran fa'idojin abu ka fara daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana bukatun mu na duniya da kiyama Allah ka biya mana Allah ka sa mu ƙari lafiya mu gama lafiya Allah ka ji kammala albani ka albarkaci wannan makaranta ka tsare ta tsarewarka ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah kan ba mu zama lafiya kamar magan matsalolin mu masu ya matsan ƙasar mun san su ko mu san su ba Allah kai ka san su kai ka san za ka yi mana mu'amalance su Allah ka tausaya mana ka azurta mu da ibada dan kai da yi dan kai da kuma guje duk abin da ke zai sa ka fushi da mu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله